نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم، بسم الله الرحمن الرحيم باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته نعم حدثني يحيى عن نعم.
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الع- نعم أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه مم.
فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة
باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته a wannan babu yana magana dangane da abin da ya tabbata daga ma'aiki alaihi salatu wassalamu na hani game da yin sallah ta farilla ko ta nafila a lokacin da mutum wato buƙatar shi ta takura mai yana nufin zai biya bukata yana jin bayan gari ko yana jin bawali to a wannan lokacin bai dace ya yi sallah ba ya bari har ya je shi ya yi bayan garin nan sannan ya zo ya yi alwala sai ya yi sallar ma'ana ya nutsu da kyau kala ya je shi ya yi sallah yana matse-matse ko kuma yana jin bawali to shi ma wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato ya yi hani dangane da mutum ya yi sallah yana matse da bawali Malam Ubaidullahi a Malam Ubaidullahi ya ce haddatsani Yahaya babanmu Yahaya bin Yahaya Allaitsi ya zantar da ni an malikin shi kuma ya jo daga malaminsa al'imamu Malik an Hisham bin Urwa wato shi kuma ya jo daga malaminsa Hisham ɗan Urwa an abihi shi kuma ya jo daga wajen babansa Urwa ibn Zubair anna abdullahi bin al-arqam haƙiƙa abdullahi dan arqam Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi kana ya ummu ashabahu ya kasance yana yi wa wato mutanen unguwar shi limanci na khamsu salawat yana yi wa jama'ar shi limanci na khamsu salawat fa hadarati salatu yawman a wata rana sai sallah ta halarto wato aka an gane ko lokacin sallah yayi fa zahaba li hajatihi an zo an shiga cikin sahu ana tsuman limami ya zo shi kawai malam arkam abdullahi bin arkam kawai sai ya dan gewa ya share da ya je ya tafi ya biya bukatarsa sun maraja'a sannan kuma sai ya dawo ya yi alwala suka gan shi don a jiki فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول yace na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idza arada ahadukumul gha'id wato idan dai ɗayan ku yana nufin zai yi bayan gari to falyabda bihi qabla salati wato ya je ya fara yin bayan garin nan kafin ya yi sallah wato wannan yake nuni akan cewa idan mutum zai yi sallah wato kuma da alamu bayan gari ya takura mai ko kuma bawuli ya takura mai shine ya haƙuri kada ya yi sallah nan sai ya tafi ya yi bayan garin nan ko ya tafi ya yi bawulin nan saboda in ya ce zai yi sallah tashi yana matsa da bawulin nan ko yana matsa da bayan garin nan wato wannan sallah tashi zai yi ta ba nutsuwa a ciki sosai zai yi ta din ba tare da ya cika tsayuwar shi yadda ta dace ba ba tare da ya yi ruku'u kyakkyawa ba ba tare da ya yi sujada kyakkyawa ba saboda a ciki zai zamanto yana jin tsoron kar a je shi ya shi ya tsagankance bawali ko ya bayan gari na'am وحدثني عن يولا.
مالك عن زيد بن أسلم نعم.
أن عمر بن الخطاب قال لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه na'am wato ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga malam zaidu dan aslam zaidu dan aslam ya ce haƙiƙa umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu ya ce la yusalliyanna ahadukum kada ɗayanku ya kuskure ya yi sallah wa huwa dammun baina warikaihi wato alhali yana mai haɗewa tsakankanin tuburkar shi guda biyu wato saboda tsananin wato bayan gari da yake ji ko saboda tsananin bawali da yake ji to kada ya kusure ya haka na na'am باب انتظار الصلاة والمشي إليها na'am حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج Mm, عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال mm, الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه mm.
قال مالك لا أرى قوله ما لم يحدث la إلا- ara qawlahu نعم لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء
babun tizari salati wal mashi ilaiha wato wannan babe yana magana dangane da wato mutum ya zauna bayan an yi wata sallah ya dinga jiran zauwar wata sallah ko kuma ya tafi masallaci ya buga sammako ya tafi masallaci da wuri ya zauna yana jiran lokacin sallah ya yi da kuma fadalar da take cikin hakanan din walmashi ilaiha da kuma yin tafiya da ƙafafu mutum ya tafi masallaci da ƙafafun shi yanda yake samun ɗumbin lada malam ubaidullahi ya ce malam yahaya ya zantar da ni shi kuma ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga malam abu sinad shi kuma ya jiyo daga malam araj shi kuma ya jiyo daga wato imamul muhaddisina abu huraira allah ta'ala ya ƙara yadda da shi haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace al mala'ikatu tusalli ala ahadikum manzon Allah yace mala'ikai wato suna neman gafara suna neman gafara ga kowane ɗaya daga cikin ku ma dama fi musallahu alladhi salla fihi wato matukar dai yana zaune a gurin da yayi sallah yana zaune a cikin shi wato yana zaune a cikin masallaci a gurin da ya sallah to mala'ikai za su yi ta yi nema mai gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala malam yuhdith wato matukar dai bai yi kari ba matukar alwalarsa ba ta warware ba waɗansu daga cikin malamai suka ce malam yuhdith shay'an matukar bai faru wani abu ba ko kuma matukar bai cutar da wani a cikin masallacin ba har je bayan ya gama sallah ta farilla maimakon ya ci gaba da azkarin shi da karatun alkur'ani da makamantansu kawai sai ya shiga yi da mutane a ɗako wata hirar duniya a cikin masallaci irin yadda wanda za a ga waɗansu na yi a ɗako wata hirar duniya a ɗako eh, fejin wani daga cikin mutane wato ya yi ta wannan to wannan bai bai dace ba an gane ko wato duk wanda yake haka na a cikin masallaci to zai zamanto ladan da mutum zai samu na intizaru salati ba'da salati wato shi baya daga ciki baya daga cikin wanda mala'ikai za su dinga nema mushi gafara ta Allah subhanahu wata'ala an gane ko Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu wato za su dinga cewa Allah ka gafarta mai Allah ka ji kansa Allah ka gafarta mai Allah ka ji kansa wato wannan addu'a da mala'ikai za su dinga yi wa mutum idan yana cikin masallaci to kaga wannan ka je ka zauna a cikin masallaci banda karatun alkur'ani da kake kana ƙara wa kanka lada kana ƙara wa kanka wato itikanin alkur'ani kana ƙara fahimtar abubuwa da dama a cikin shi matukar kana da dabburi to kuma gashi daga bangare ɗaya ga mala'ikai suna maka addu'a Allahumma ghafir li fulani Allahumma arhamu to fa ba zannuka a ya kake tunani kai karatu alkur'ani kake ladan ka yana na a jimbige harafi ɗaya kana da lada goma harafi ɗaya za a karanta sama da haruffa dubu gashi kuma mala'ikai suna maka addu'a daga share ɗaya ya kowanda ya tafi kasuwa ya ci riba jika goma a wannan ranar ya fi ka moriya ha? na'am na'am Ƙala Malikun al'imamu Malik ya ce, La'ara ƙaulahu ma lam yuhdith illa al-ihdath alladhi yanqudu al-wudu'a yace ba na tunanin fadar ma'aiki alaihi salatu wassalamu da yace ma lam yuhdith yace ba na tunanin face dai kawai yana nufin wato hadasi wanda alwala take warwarewa wanda yake warware alwala face dai kari wanda yake warware alwala ma'ana ma lam yuhdith a cikin wata ruwayar wato matukar dai bai yi tusa ba saboda yana daga cikin abin da yake warware alwala wato tusa to matukar bai yi ta ba Mm, na'am حدثني عن مالك عن أبي الزناد أن الأعرج عن أبي هريرة أن مم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مم.
لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ي... نعم لا يمنعه أن ينق... أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة
na'am wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu malik an abi zinadi shi kuma ya jiyo daga malam abu zinad an al-araj shi kuma ya jiyo daga malam abdurrahman ibn hurmus an abi huraira radiyallahu anhu shi kuma ya jiyo daga alhaji abdurrahman ibn sakhar Allah ta'ala ya kare yadda da shi Haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, La ya zalu a hadukun fi salatin, wato kowane ɗaya daga cikinku ba zai gushe ba yana cikin ladan sallah ma kanatis salatu ta habisuhu matuƙar dai sallah ita ce ta dakatar da shi a masallaci. Wato dukkan wanda ya tafi masallaci bayan ya yi magariba ya zauna a masallaci yana karanta alƙur'ani akwai wato lazuminsa da yake na izu biyu ko izu hudu ko izu biyar yana jiran a yi sallar isha'i ya dawo gida to matukar dai wannan sallar ita ce yake jira ba wai akwai wani randebu da suka yi da wani ba wanda za su haɗu da shi bayan isha'i ba wannan ba ne ya sa ya tsaya asalin dama a kullum shi tsaya yake amma sun yi magana ne da wani za su haɗu da shi bayan isha'i a nan saboda dama yana kai hal isha'in a nan to matukar dai wannan sallar ita ce ta dakatar da shi to mutum ba zai gushe ba yana cikin lada na sallah mala'ikai za su yi ta rubuta mai ladan wani fi salati fulano fi salati fulano fi salati an gane ko la yamna'uhu la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa salatu wato ba wani abin da ya hana shi ya koma gidan shi face dai jiran sallah da yake yi a yi ana gama sallah zai tashi ya koma gidan shi to wannan yana cikin lada na sallah a kowane lokaci ana ta rubuta mai ladan sallah na'am حدثني عن مالك عن سليم مولى أبي بكر Mm, أن أبا بكر بن عبد الرحمن mm, كان يقول ونغدا أو روى إلى المسجد mm.
أو رواح أو نعم أو راح إلى يوه.
المسجد مم.
لا يريد غيره ليتعلم خيره أو يعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما Mm. ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malika an sumayyin maula abubakar shi kuma ya jiyo daga malan sumayyu yancaccen abubakar anna ababakar bin abdurrahman haƙiƙa anna ababakar bin abdurrahman haƙiƙa abubakar ɗan abdurrahman ya kasance yana cewa man gada aura ha'ilal masjid man gada dukkan wanda ya sammako ya tafi masallaci auraha ko kuma ya yammaci ya tafi masallaci wato ya tafi sallah da safe ta asubahi ko kuma ya tafi wajen karfe takwas ko karfe goma amma la yurido ghairahu wato baya nufin zuwa wani masallaci din li ya ta'allama khairan saboda ya koyo alkhairi wato ya san akwai malamin da yake bayar da karatu a masallaci bayan an yi sallar asubahi wato ko da ya makara bai yi sallar asubahi a cikin masallaci ba to yana tashi ya yi duku-duku wato ya tafi can masallacin saboda ya saurari wannan alkhairi din ko kuma ya san akwai wani malami wanda yake koyar da alkhairi wato a cikin masallaci bayan azuhur ko la'asar ko bayan magariba ko bayan isha'i auli yu'allimahu ko kuma saboda shi shine malamin wato al'umma suna dandazo suna zawa saboda su fa'idantu daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mishi wannan abin da ya zama to ya mana kaɗan ha'anan hu sosai fa wallahi muna da matsalan shi sosai sun maraja ila baitihi sannan kuma ya tafi ya je shi ya koyo alkhairin ko ya koyar da shi sannan kuma ya dawo gidan shi kana kal mujahidi fi sabilillahi wato ya kasance tamkar mutumin da ya fita yaƙi ne cikin ɗaukaka addinin Allah raja'a ghanimar kuma ya dawo halin kasancewar shi wato yana mai cin nasara a cikin wannan tafiya da yayi yana mai da yana ɗauke da da ganima
وحدثني عن مالك مم.
عن نعيم بن عبد عبد الله المجمد Mm, أنه سمع أبا هريرة يقول mm, إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه mm, اللهم اغفر له اللهم اللهم ارحمه mm, فإن, فإن, نعم فإن قام من مصلاه وجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصليها shikenan ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga nu'ayim ɗan abdullahi al-mujmir wanda yake turarewa masallaci na ma'aiki alaihi salatu wassalamu da turare na hayaƙi annahu sami'a aba huraira radiyallahu anhu ya ƙul haƙiƙa nu'ayim ibn abdullahi al-mujmir wato ya ji abu huraira allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yana cewa idza salla ahadukum thumma jalasa fi musallahu wato idan kowane ɗaya daga cikin ku yayi sallah sannan kuma ya zauna a gurin da yayi sallah lam tazalil mala'ikatu tusalli alaihi mala'ikai ba za su gushe ba suna ta yi mai addu'a ta alkhairi suna ta nema mai gafara a wajen Allah wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi wato suna neman gafara ga waɗanda suke saman doron duniya Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu wato suna cewa Allah ka gafarta wannan bawan naka Allah ka ji kanwa ne Allah ka gafarta wa wani Allah ka ji kansa mutum bai mutu ba amma mala'ikai za su dinga yi mai haka fa in qama min musallahu amma idan ya tashi daga gurin da yayi sallah din fajalasa fil masjidi yantaziru salata kuma ya zauna a cikin masallacin bayan an gama sallah da a sahu na farko yake bayan an gama sallah sai ya ɗako alƙur'ani sai ya je can gefe saboda ya karanta alƙur'anin shi zuwa lokacin sallar la'asar ya yi saboda ya sani tsakanin azur da la'asar in ya zo gida ma in banda kallon tv ko wani abu makamancinsa wato ba abin da yake da wanda yake na alkhairi sosai to sai yake zama a cikin masallaci saboda akwai masu karatun ƙur'ani wato shi ma ya tsatsinci waɗansu abubuwa sai ɗako alƙur'ani ya yi ta karantawa to lam ya zalfi salatin hatta yi salliya wato ba zai gushe ba yana cikin ɗimbin lada na sallah wato har dai ya yi sallar da yake jiran ta zo ta na'am وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء عند المكاره نعم إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى نعم وكثرة الخطى إلى المسجد إلى المساجد وامتداد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ya zantar da ni ya jiyo daga al'imawu malik shi kuma ya jiyo daga ala ɗan abdurrahman ɗan yaqub shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa shi kuma ya jiyo daga abi huraira Mala Abu Huraira ya ce, Haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya ce, Ala ukhbirukum bima yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat Maza Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya ce wa sahabban shi, Shin ba zan ba ku labari ba dangane da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake shafewa ku sakurai ta dalilin aikata shi. kuma Allah ta'ala yake ɗaukaka darajoji na bayi a dalilin aikata wannan abin suka ce ƙwarai ya rasulallahi maza Allah ce isbagul wudu'i alal makarihi wato cika alwalla a lokacin da mutum baya so wato a lokacin da ake cikin yanayi na matsala a lokacin da ake cikin tsananin hunturun sanyi to a lokacin ka cika alwala wato idan ka tashi za ka yi alwala kalka yi ta kalka shashafa ka wanke da kyau ka yi ta da kyau wannan yana daga cikin wato abubuwan da suke kankare wa mutum laifi su ɗaukaka mai darajar shi an gane ko wa kasratul khuda ila al masajid da kuma yawan taku zuwa ga masallatai zamanto daga gidanka zuwa masallacin da zaka tafi an samu rara mai yawa kare zamanto ga gidanka ga masallaci in ya zama toga gidanka ga masallaci za ka rage wa kanka lada ne da yawa banu salima wato waɗansu ƙabila ne a madina wanda tsakankaninsu da masallaci na annabi akwai tazara mai nisa wato sai suka nemi wato za su sai da gidajensu na can ƙarshen gari su ƙauro tun da akwai hili na banza a nan kusan masallaci na annabi wanda ba a gina shi ba su siye shi su gina shi sai suka kawo manzan allah sallallahu alaihi shawara da Allah ce a bani bani salima diyarakum tuktab atsarukum wato ku banu salima salima abinda nake faɗa muku shine ku zauna a gidajenku za a dinga rubuce muku takunan da kuke yi tun daga can ƙarshen gari ku shigo ku zo masallaci na ku yi sallah za a rubuce muku wannan lada idan kuka zauna a gehin masallaci a kusa da masallaci wannan takunan da kuke yi darajar ku da ake ɗaukaka da laifuffuka da ake kankare muku sai dai ta aikata wani aiki amma ba wannan ba an gane ko wantizaru salati ba'da salah wato da kuma zama jiran wata sallah bayan an gama wata sallah ta farilla bayan an yi sallar azhur ka zauna kana jiran la'asar ta yi ko bayan an yi la'asar a masallaci ka zauna kana jiran rana ta fada a yi magarba ko bayan an yi magariba ka zauna kana jiran a yi isha'i ka tafi gida wannan shi ne intizaru salati ba da salati amma idan ka zauna fa ba wai da mutum ba za ka yi ba wai abin da yake bai dace ba bai shafe ka ba za ka yi ta yi ka yi abin da ya shafe ka in za ka tafi masallaci ka tafi da ɗan littafin ka a ajihu in zai shiga ajihu irin abin da ya shafi littattafai ne matan irin su bai kuniya ƙananan nan irin su su su al'usul min ilmin usul ƙanana irin abin da ya shafi nukhba ce karama irin abin da ya shafi nazm irin abin da ya shafi alfiyatu suyudi fi ilmi alhadith shatibiya ce iraki ne zaka iya sa kayanka a cikin ajihun sama ka tayi da kayanka kamar wani kayan cika bariki ne kamar wata katuwar salula ce kasa ko wata katuwar wata bakwala bakwala su ko bu san ba ai bakwalar ilimi ce to ka je ka in ka zauna ka dan haka kai haka babu masu sa ido ka hudo kayanka karanta an gane ko to fadhalikumur ribadu manzala sallallahu alaihi wasallama ce fadhalikumur ribadu wancananku wato irin waɗannan abubuwan gabaki ɗaya yin su shi yana daga cikin arribad wato zaman dirsha wanda manzala ce ribadu yaumin fi sabilillahi khairu min ad-dunya wa ma fiha fadhalikumur ribadu wato wanda shine ake ce da shi arribad zaman dirsha fadhalikumur ribadu wanda shi ma yana daga cikin zaman dirsha na'am وحدثني عن مالك أنه بلغه مم.
أن سعيد بن المسيب mm.
قال يقال لا يخرج أحدكم أحد من من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق
ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik annahu balaghahu haƙiƙa labari ya iso ga al'imamu Malik, anna Sa'id ibn al-Musayyab, haƙiƙa malaminsa Sa'idu ɗan Musayyab, ya ce, Yuqalu, wato ana faɗa ana cewa la ya kharuju ahadun min al-masjidi ba'adan nida'i, wato ba kowa za ka ga ya tashi ya tattari takalmin shi ya fito daga cikin masallaci ba bayan an yi kiran sallah. illa ahadun yuru- yuridu rujuwa ilai face dai mutumin da alwallarsa ta warware zai tafi ya jaddada alwala ya sake alwala an gane ko shi ne face dai mutumin da yake nufin dawowa zuwa gare shi saboda alwallar shi ce ta warware zai je ya sake wata alwala ko kuma zai dan je ya dan kikkimtsa ya dawo illa munafiqun in kaga mutumin da ya zamanto yana da alwala kuma aka yi kiran sallah a masallaci kuma ya tashi ya fito daga cikin masallaci ya koma gida to sai dai in munafiki ne ya je shi masallaci liman saboda dan adam ne irin ka iri na inda wani lokacin zai fito ba akan lokaci ba zai dan makara kaɗan to wani za a ga idan ya fito masallaci ya zo liman yana zawa karfe ɗaya da arba'in da biyar to in liman ya zo bai zo karfe ɗaya da arba'in da biyar ba har ta kai da hamsin ko ya tashi ya fito daga cikin masallaci ya komo gidan shi ya sallah yana hwada ko kuma ya sallar shi shi kadai a masallaci ya dawo gida yana tsoki wannan baya daga cikin abin da ya dace a ce min limami yanda kake da uzuri shi ma yana da uzuri yanda wato kake makara shi ma yana makara dan ya dan kara waɗansu 'yan mintuna bai kamata dalilin wannan ba a gaya mishi magana a ci haƙƙin shi a ci zarafin shi wato za a yi haƙuri 'yan mintunan da aka ƙara in bai zo shi ba in da damar a yi sallah a yi sallah amma a ce a tsaya a dinga yi mai faɗa bai dace ba an gane ku haka sa'id ibn musayyib ya faɗa na'am وحدثني عن مالك mm عن عامر بن عبد الله بن الزبير mm عن عمر بن سليم mm سليم نعم نعم زرقي zuraqi زرقي نعم عن أبي قتادة الحارث بن ربيعي من الأنصاري نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga amir ɗan abdullahi ɗan zubair shi kuma ya jiyo daga amur ɗan sulaim az-zuraqi نعم shi kuma ya jiyo daga abi qatadatul ansari Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yace haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza dakhala ahadukumul masjid wato idan dai ɗayan ku ya shiga masallaci kowane ɗayan ku ya shiga masallaci to faliyar ka raka'ataini qabla an yajlis wato yayi kokari yayi sallah ta nafila raka'a biyu kafin ya zauna na'am وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله مم.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن Mm, أنه قال له مم.
ألم أر صاحبك mm, إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع mm.
قال أبو النضر يعني بذلك عمر بن عبيد عمر.
نعم عمر بن عبيد الله Mm.
نعم ويعيب ذلك عليه ويعيب.
ويعيب ذلك عليه Mm, أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع mm.
قال ما قال يحيى قال مالك وذلك حسن وليس بواجب ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga malam abu nadri cancancan umar ɗan ubaidillah shi kuma ya jiyo daga abu salama ɗan abdurrahman haƙiƙa abu salama ya ce alam ara sahibaka idza dakhala masjida ya jilisu qabla an yarka ya ce wa abu nadr ya ce abu nadr ya ce anya ko ba yana ganin wannan ɗan uwan naka ba idan ya shigo masallaci yana zama kafin ya yi tahiyatul masjidi abun nadir ya ce ya'ani bi zalika umar abu na wato abinda abu salama dan abdurrahman yake nufi yana nufin umar dan ubaidillahi wato mai gidan nashi wa ya'ibu zalika alaihi yace abinda yake baya kyauta abinda yake ba daidai bane an yi jilisa idza dakhala al-masjid ya zauna kawai idan ya shigo masallaci qabla an yarka kafin ya tahiyatul masjid bai dace ba saboda yana sabawa hadisi da annabi na'am al-imam malik yace wato wa zalika hasanun wato yin hakan din mustahabbi ne wato yin tahiyatul masjid idan mutum ya zo shi masallaci mustahabbi ne walaysa biwajibi ne baya daga cikin sallah wanda take ta wajibi ta dole akan mutum wanda idan bai yi ba zaka ce mishi ko ya rage wani rukuni daga cikin rukunan musulunci an gane ko baya daga cikin wato salloli wanda take ta farilla amma dai idan mutum ya shiga wato akwai wato umarni mai karfi akan ayyuta alhamdulillah wallahu ta'ala a'lamu